الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sha biyu ga watan jimadar ula wanda ya dace da um, jimadar ula shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan um, watan daya shekara ta 2000 da sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sahihul bukhari a yau Allah za mu tashi a kissar wasu jama'a ne da ake ce da su daus da tufail ibn amr ad-dausi malai ce babu kisatu daus wa tufail bin amr ad-dausi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وعبت فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم أبو نعيم شيني الفضل بن دكين شيكما يا رواية دقا سفيان بن عيينة daga ibn zakawan shine abdullahi ibn abi abdurrahman al-imam al-madani shine abi zinat daga abdurrahman ibn hurmus al-a'raj daga abi hurairata Allah ya kara masa yadda yace wani mutum mai suna at-tufail ibn amr ad-dausi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan tufail ibn amr akan ce da shi zunnur zunnur sunansa kamar yadda ake ce da sayyidina usman zunnurai ne amma shi kuma zunnur ake ce da shi um, me yasa aka ce da shi zannur malamai suka ce kamar yadda ibn hisham ya ambata shi ya zo wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya aika shi wajen mutanensa shi wannan zunnur sai annabi ya ce je ka na tura ka sai ce ina so a bani wata alama wanda za su gane ina da bambanci tsakanina da su kuma cewa kai ka aiko ni to shine manzo Allah ya mai addu'a ya ce Allahumma nawwir lahu Allahumma nawwir lahu ya Allah ka haskaka masa Allah ka bashi haske abun mamaki da annabi ya yi masa wannan kawai sai sai wani haske ya fito tsakanin idanunsa guda biyu a nan wannan shine torchlight ta farko a duniya kawai sai in ya je wurinsu kawai sai yadda ka san wata wato kunna wutar yake yi bal kawai sai a ga haske saboda annabi ya ce allahumma nawwir lahu sai aka fitar masa da wata fitila a tsakanin idanunsa guda biyu mutanensa suna suna ganinsa da ita amma hali irin dan adam sai ce ya manzan Allah ka gaya ubangiji ina jin tsoron kada kuma wannan abin ya bata min halittata ya zama kuma ni daban ne da wata fitila a goshina kuma aka ce to ba kai kace kana son a baka wani wata alama ba kuma aka baka haske eh ce to an ji in ji annabi ya ce an ji ya daɗa roƙon Allah shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka ɗauke masa wannan hasken daga idansa ka mai da shi jikin itacensa wato tsumagiyarsa sai aka ɗauke hasken daga fuskar shi sai aka mai da shi kan itacensa da yake tafiya kamar gora ko sanda da ya je wajen duhu yana yin haka kawai sai a ga sai a ga haske kawai to wannan ita ce karama ko kuma a yana wani matsayi da Allah ya ba wannan bawan Allah shi ne al-tufail ibn amr al-dausi al-tufail ibn amr al-dausi yana cikin sahabbai masu karama sahabbai masu karama kun ji kuma karamarsa to suna nan ɗaiɗaikunsu inda za a samu lokaci wani lokacin a ta irgo su wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza sai ku ga ashe ba waɗancan waliyan da ake ta magana a kansu kullum su ne kaɗai suke da karama ba su yawanci ma na ƙarya ne ma ba na gaskiya ba ne kawai wannan kuna nassi ne to daga nan sai ya zama duk inda ya je inda wuri mai duhu ne yana ɗaga sandarsa wannan sandar ta zama mai fitila ta haskaka masa to shine sai ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shi ya manzan Allah inna dausan kabila ce daus kun ji ana ce da shi ad-dausi yace kabila ta daus kad halakat ta halaka asat ta saba wa Allah wa abat ta bin gaskiya shine abat aba kai musu addu'a Allah ya halakar da su tunda sun ki gaskiya suna faɗa da gaskiya kawai sai manzo Allah ya musu addu'a ta shirya Allahumma hdi dausan ko Allahumma hdi ya ubangiji ka shiryar da kabilan nan daus lil islam ka shirya da su su gane musulunci sai annabi bai yadda ya musu addu'ar su tafi a ɓace ba wa bihim ya Allah ka shiryar da su musulunci kuma ka kawo su malam annabi yana gama wannan addu'an nan tufail ibn amr ad-dausi mai wannan fitilar kenan kawai ya je kama yi wa mutanensa wa'azi yana musu dawa kuma Allah ya sa suka karɓi da'awar bayan wannan sai gashi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana khaibar ya zo madina da waɗannan 'yan daus-daus ɗin mutum saba'in ko mutum tamanin gida gida gida kowane mutum da yana shugabantar gida sai da ya zo da gida saba'in ko gida tamanin na waɗannan mutanen dukan farko wa'azin farko da ya fara yi kaga ya Allah ya karɓa addu'a kad aslamu sun musulunta aka kawo su gurin annabi annabi ya musu faɗakarwa ya kokoya musu abubuwa daman idan mutum ya musulunta haka ake kawo shi annabi ya a kawo shi ma matsayi ne ma a ce bari aka ka gurin annabi sai a kai shi gurin manzan Allah ya su gana ya musu addu'a saboda shi in ya daga hannu ya roƙa shi kenan kawai shi sa wallahi ina gaya muku ba wanda ya fi sahabban nan morewa wallahi kun ga da ya yi addu'a Allah ya karba to ka kwatanta waɗanda suka rayu da shi irin garaɓasa da falala da suka samu ai ai su sahabbai ai zaɓi ne daga Allah ka ji a ranka kai ina ma da a ce Allah ya zaɓe ka a cikin sahabbai ka tashi kana musulmi sun ga abin a zahiri Allah ya taimake su ni'imar annabin su kan su suka ci moriyarta kai tsaye tunda duk kaga 'yan aljanna ne sun yi rayuwa a duniya irin wannan duniyar da muka rayu amma Allah ya fifita su to sai yanzu kuma wani ya zo daga baya shi kuma su yake ta bibiya yana zagi kaga wani ai ai babu asara da tabiya da ta wuce wannan ana faɗan tarihinsa ana ɗan jin daɗi ana addu'a Allah mu ma ya bamu irin nasu wani kuma tsine musu albarka yake haka kurin to haka kurin manance mai suka mai abin da suka masa shaƙawa dai da taɓewa babu irin ɗan shi'a ne ai ɗan shi'a ai bai ci sa'a ba ai shi sa wallahi ina gaya wa ahlus sunna ina maimaitawa wato wato duk inda ɗan ahlus sunna zai samu dama ya murƙushe ɗan shi'a kada ya ba shi dama ya samu mulki yana da kyau kuma mutane rashin godiyar Allah yanzu yanzu kaga gwamnatin nan buharin nan irin sharrin shi'a da ya danne mana Allah ya barawa kansa ne yanzu nan mutane wasu na nan sun musu alkawari in sun hamɓarar da shi za su sake gina musu majalisarsu da aka rushe musu waɗanda duk aka kashe musu za a ba su diyarsu kuma za a ba su dama tafiya karatu iran yadda kasan za su shiga jami'ar bayero za a ba su dama za a sa su a gwamnati kaza a yanzu dinnan abin da alkawarin da ake ta kenan amma wasu alu suna suna nan za su taimaki 'yan shi'an ai ɗan musul basirarci ne ai ko don wannan shi'ancin da aka hana motsi wallahi ya kamata a taimaki mutumin nan ko don wannan ni ban ga dalilin da ka zo ka bi ka bi layi kan kayi tarayya da dan shi'a kana goyon bayansa akan akan akan ka a hambare wato wani aiki da aka yi maka wadda du malaman ku in za su haɗu su shekaru su gama wa'azin su ba su isa su hana su wannan abun ba ko akwai ba za su iya yi ba amma abin wato sai ya toshe maka basira yanzu sun yi alkawari wannan gwamnatin da take ta adawa za su ba ta ƙuro'i wajen miliyan kaza alkawari ne sun faɗa za su ba da ƙuri'a miliyan shida da wani abu don haka yanzu a kwanan nan aka kama na rahoto mun je wani ƙauye wani wa'azi aka ce ga 'yan shi'a nan suna bin suna bin ba ni sunan shi ƙauye ƙauye suna sayan wannan katin zaben wallahi tallahi suna saya suna tarawa suna saya suna tarawa suna saya suna tarawa saboda suna da manufa in sun hada da wannan da waɗancan sauran yan adawa yan abin nan to suna ganin bari su su wannan duk sai sun bi mutane gida suna yan kasuwar laki gashi nan ai gashi nan alaban ana gani ko su ba mutane ba ne wannan shine abin da yake faruwa amma mutanen mu wato ba sa ganewa wai yanzu an yi magana ana ana ana ana ana ana ana ana magana ana cewa mutane su tsaya su zaɓi wanda ya kamata su zaɓa kullum abin da ke tunanin su me za me zan samu warai kuwa me zan samu wai in ko malami ne zo yana wa'azi ya ce a zaɓi wannan sai a tunanin me zan samu ko kuma shi me ya samu ka ji hauka da dabbanci da rashin hankali me zan samu shi kuma wannan baya ba da kuɗi shi baya ba da kuɗi yanzu ba ku ga kamfen ɗin nan abun baya yiwa ba da ba ana ihu ana ta liƙa fasoshi ana boris da motoci an ɗebo ana yi babu ya riƙe kuɗin ya ce kowa ya je nemi kuɗin su zai kamfen ɗinsa kuma babu kuɗin da kuɗin gwamnati ne dama ake ɗiba shi an cin nan ina gaya muku wallahi bala'in da ke tattare da shi wai a ce wai ɗan siyasa wani ɗan siyasa ma gama garin ɗan siyasa ya san illar ɗan shi'a amma ahlus sunna yana zuwa masallaci bai san illar ɗan shi'a ba wayar da wasu wai da su ake fito ana wai zanga-zanga wai wai a sako shi a sako shi wacce tsayar zai muku an an sako muku shi su ta zagin sahabbai su ta zagin su ta kulle sharri su ta makirci su ta waye su ta waye waye da sauransu to kai me ribar ka kai wani da gaske wallahi barnar da dan shi'a zai yi na rantsi da Allah ya fi kirista wannan faɗi kanka a tsaye ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi ko ku so ko kar ku daman gaskiya ba ta da daɗi amma shine gaskiyar al'amarin na'am ya fake da wannan ya ce duk fitinar da ta ta haddasa a musulunci sanadin rufi ba a yi wannan rubutun ba ne kwarai na ga na ga magana shi wannan ai ai ibtila'i ne Allah ya yi wa mutane kawai wato mutane ne ba su fahimta ba shi ba karatun babu shi kujerar ce kurin Allah ya jarrabe shi ya hauta saboda wata kwabar in yayi karamin dalibi ma sai sai sai sai abu wani lokacin ka yana goyon bayan in shi'a wani lokacin ka yana kaza kaza barnar ta yi yawa shi wannan ba ma waiwayar sa ake ba kujerar ce Allah ya bashi ita ya hauta ta zama ibtila'i dan da ubansa yana nan wallahi bai zai bashi wannan kujerar ba wallahi bai zai bashi ba fitina ce kuma in fitina ta zo bayan da ka yi sai dai ka zuba mata ido babu ai ai abun ma a sa shi a faifai ma ai ilimi ai wani abu ne sananne bayani na abu dalla dalla da references da hujjoji da waye ai mai hankali ma ana yi ya riga ya sani ba wai surutu hayaniya kawai mutum ya zo ya faɗi magana a ɗauka a yada ba shi bane ba yanzu shi kaga yanzu a tunanin shi billahi azimu malam gwanda shi an cin su samu karfin wallahi akwai fa malami fa wani fa malami ne wai malami ne a sunan taro suka gayyace shi suka je ya je saboda tsaban neman suna ya je taron kuma ya ce ina jajanta muku abin da aka yi muku ba a kai ita muku ba billahi azimu ahli suna ne fada yake kuma da bid'a da waye da sauransu irin wannan ya shi wata lokaci ka saurare su ina jajanta ku gaida malam ku ce ina jajanta ma muku abin da aka yi muku ba a kyauta ba saboda wani gilli na siyasa shi wato sharrin bahaushe shi akan siyasa zai iya yakar addinin sama kuma karka kara kara me zan samu ne wallahi tallahi me zan samu ne kullum masifa ce in Allah ya jarraba mutum bayan da zai yi masifa ce kaga me zan samu me zan samu din nan bala'i ne yanzu su malaman suna nan zurbtu ake kai kai kafi ne sani ai je ka airport kullum a cike take ana tura malamai umra haka ne yau din nan ka je kullum 200 300 500 1000 umra mutum yana nan a galbance shinkafan da zai ci a gidansa ma ta kirke ma ba an ba shi kujera ya tafi umra sai a je a ce ga wanda za ka yi ta addu'a kana kira da yake Allah shi haka yake suna nan so ko bai ce komai ma shiru zai yi kaji ko yana ganin ta'adin yana ganin barna to shiru zai yi akan saboda ya rena maka hankali ya baka kujera ka je kai umra to sai me ya zo yi maka azaba ya maka bala'in shekara hudu ko shekara takwas har jikokinka da ta taɓa ka mutane malan ƙaza mai ɓarayi in kana ji ana gaya maka halinsu wallahi abun bai da kyau umra wannan an bashi umra wannan an bashi kaza wannan an bashi fili wannan an bashi me ta'adi sai a yi ɓarna ta rashin gaskiya sai a ɗauka a ba wancan a ba wancan a ba wancan alƙalli ko ba komai ko bai ce kaza ba to zai shiru akwai wanda shiru suke yi ba ka ji sun yi magana ba shiru fitina ce kala-kala in gaya maka kuma wannan wallahi shine zaben raba gardama da za in mutane za su gane kura Allah kiyaye dai kada Allah ya jarabe mu kada Allah ya ba su nasara amma wallahi malam akwai abubuwan da ba sa faduwa ai duk abin da a ce dan shi'a waye wai kauye gida gida suna sayan katin zabe mai wayo sai a sayi dubu biyu mai dan dabara sai ya sai a bashi dubu biyar wallahi kuɗi suke shiga da shi a jaka inda ka san inyamuri yana shiga ƙauye yana sayan tattasai da tumatir yana aikawa lagos haka suke ɗaure kuɗi a ƙugun suna ta karɓar katunan mutane munan duk muna kwance ba mu sani ba kuma amfani za su yi da su kuma da wannan katin shine za a yi zaɓen Allah ya sauwaƙi insha Allah ai kasan akwai kidafumanci da rashin wayewa kuma akwai tunanin magudi ka gane ko ai akwai yiwuwar wani gurin ba za su yi amfani da katiri daɗin ba ai wannan shirin duk rashin kirki ne na makirci ne ai mana dai da in zauna a karya ne a gaba ɗaya gwanda in san yaya zan yi in ideal situation abin da aka sani shine wani ba zai je ya ɗauki katin wani ya mai zaɓe ba shine sannan abu to amma matsala ta najeriya sai ba abin da ba zai faru ba ina warai kuwa haka suke cewa za su yi lalle za su yi to amma masu magudin sun san dai da za su yi mu dai kawai mai addu'a mu wayar da kan mutanenmu ni ban ga dalilin da wancan zai je ya faɗi ra'ayinsa ya gaya wa ɗan uwansa ya goyi bayansa kai kuma kai shiru ka zuba ido ba kai shiru ka zuba ido ba kai shiru ta'adi ta'adi da aka yi wa musulunci fa billahi azimu a gwamnatin nan ta gabata barnan fa ta isa wallahi yanzu yanzu fa kungiyar kan fa na jihohi ba jirgin sama suke siya jirage wallahi jirage suke zuwa suke taya suna siyawa a yayin da mu yanzu a masallatan mu kudin man fetur da zamu ta da injin mu ne muke ta fama da shi kun san me an musu shimfiɗa canjin nan da ake bayarwa canji ba fitar da tana ba da dala ba to yau in dai najeriya za ta fitar da dala to wala kungiyar kan tana da shi biliyoyin kuɗi suke samu a kullum suna da kamfanoni da suka yi wa rijista gwamnatin da ta gabata ta yi musu rijista kuma ta ƙa'ida da sunan mutane kawai amma na coci ne aka yi musu rijista in dai gwamnati za ta saki daloli canji to kungiyar kan tana da shi so suna kwance ko ba su nemi taimako ba suna samun kuɗi return turn over yana zuwa musu kaga wannan kuma kamfanonin nan sun fi bila adadin eh mu kuma muna mu lokacin shi wanda yake kan gwamnan banki har ya gama ba ko kungiya ko ta ɗariƙa ko ta idala ko ta waya ko ɗaya ma da yawan rijistar suka samu wannan abu sai yanzu sai bayani su sun san musulunci suna san musulunci kaji ɗaya fetur duk fetur ɗin da federal gama za ta fitar fetur ta sa a ruwa ta fitar da shi waje jirage da ake fitarwa na fetur to suna da wani kaso kana iya wannan fa ba karamin kuɗi ba ne ni ma kaina ban isa in muku wannan calculation ɗin ba kuɗi ne na hauka in dai za a fitar da mai to suna da kamfanoninsu wadda wannan nasu ne automatically na kan ne wallahi jirage suke tayawa billahi azimu malam suna da kuɗi me saboda an musu shimfiɗa an musu shimfiɗa so muna buƙatar suwaye za su yi mana aiki a ƙasa ba matsala ce ta ka ɗauka ka ba wancan miliyan kaza ka ɗauka ka gina wancan gida ka tura wannan umra ba wannan muke buƙata ba kowa ya je nemi nashi amma a yi wa al'umma abinda za a kuɓuta a taimaki 'ya'yanmu makarantarsu a taimake su akan iliminsu a taimake su akan waye wannan shi ne abinda muke bukata amma sharrin ɗan najeriya ba shi shi abinda ya damu in dai za a sato shi a ware shi a bashi to shi kenan wani wani babban jami'in siyasa ke gama ya ce an zo an ɗabi ma'aikata central bank ya ce wallahi ma'aikata ne wala aka ɗiba masu yawa a bayan ƙasa ya ce amma abin da aka yi abin bai ba warwasu ne kurum arnadi da aka ɗiba arnadi arnadi ya ce ya gani sai magana ya ce wallahi ko a gyara ko kuma zai fitar da motion a zo a wargaza sha'anin nan ya ce nan da nan aka kira shi manyan ƙasa suka yi ta kiransa za a baka slot kaza ka kawo yara kaza za a baka kwangila ta miliyan kaza kaza yanda ake kenan da kayi taratsi za ka yi kaza sai a ce to ga kaza an baka kai kai shiru sai a danne waɗannan talakawan da kai ta ihu kake cewa su zaɓe ka tunda an baka kwangila kai abin da za ka samu to shi kenan sai kai shiru yake haka muka yi ta bugawa da su sai da na tura musu yara ne ma suka ɗauki nawa to sauran 'yan najeriya ma zancen ya ƙare sai yanzu da nake gaya maka sai sa muna buƙatar mutane masu tsoron allah muna faɗa muku masu tsoron allah nan da gaske muke masu kishi masu amana masu gaskiya masu hangen nesa su muke da buƙata ba wanda za su zo su keɓance ku a gefe su ba ku kaza ba masifar ɗan najeriya yanzu kuɗi da haka kuma ake ta kashe mu kuma akwai mugayen mutane a ƙasa suna da sharri a tattare da su yanzu nan zamfara ɗin nan da aka zo ana ta kashe kun ji kullum ana ta cewa a yi wa'azi a yi addu'a a yi ƙunuti ana kashe mutanen zamfara wallahi da aka zo aka yi binciken daman shugaban kasa an tattauna shi yana dariya yana ce haka Allah yana mamakin mutanen Najeriya ku zo ku haɗa kai da kanku ana ta kashe kanku da kanku da aka zo aka yi binciken malam wallahi tallahi malam wajen mutum kusan arba'in gaba ɗaya yan cikin zamfara ne da su ake wannan kidnapping din musulmi hausawa wannan gobara da ake tayarwa a kashe mutane a kama wannan a tsare a hanya a dake wallahi duk yawanci su ne da su ake haɗa baki menene percentage duk wanda aka kama miliyan kaza suna da kaza to wa za ka zaga mana halinmu bai da kyau yanzu nan katsina ɗin nan da ake ta yi a duk najeriya yanzu ba inda ake kidnapping ake kashe mutane kullum sai an kama mutane irin katsina katsina zamfara ɗin nan to shi nan katsinan wani na gaya muku ranar wani da aka kama shi ya ce wallahi sai gashi ana ta lissafin masa mutane 'yan cikin gari wanda da su ake harkar kuɗi yanzu mutane suke samu akan wannan mutum ya zauna ya kwanta kawai tura a kama dan uwansa a bada miliyan kaza yana da miliyan kaza an kama shi ya bada miliyan hamsin kai kana da ashirin ko kana da goma sha biyar to ya zai daina wannan harkar wasu a kashe kwanan nan wani bugowa akai aka ce ko su bada naira miliyan ashirin ko su harbe shi su bawa karnuka su cinye karnuka kuma suka ce wallahi sai mu bawa karnuka su cinye kuma hakan za su yi kai hakan ma suka yi suka harbe banza suka bawa karnuka suka cinye nama kuma wallahi da taimakon dan uwanka to shi yasa nace muku muna buƙatar mu samu shugabanni masu tsoron Allah masu kishin al'ummarsu na gaskiya ba 'yan handama barayi ba wanda za su lalata ƙasa kawai burinsu kuɗi kuma ku je ku ɗauki wannan magana da na gaya muku ta buga ta kuna maimaita ta za ku ga gaskiyar duk mutumin da yake kwaɗayayye ne in dai yana da kwaɗayi to ba za a aikin alheri da shi ba amma wanda zai iya haƙura da hakkinsa da abin da yake so a taimaki mutane to wannan shine za a samu nasara a tattare da shi lokaci ne yayi dole za mu ku ta hakuri za mu ta maimaita muku waɗannan maganganun har sai an gama zaɓe eh in kun ɗan rafkana za mu sake dawo da ku ita ce kuma maganar dai da haka dai za a yi ta yi akwai ciwo ba za ka yi bacci ba in ka ji wani abu wallahi ba za ka yi bacci ba in ka ji wani abu Allah kawai sauye Allah gyara halin mu so annabi ya yi musu addu'a shi wannan bawan Allah Tufail ibn Amr ad-Dausi ya je musu da'awa ya faɗakar da su kuma Allah ya sa suka gane albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana son sahabbai ya ƙara mana ƙaunarsu قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وأنائها على أنها من دارة الكفر نجتي وأبقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو لوجه الله فأعتقته محمد ابن الألاء ابن كريب أبو كريب الحمداني الكوفي daga abu usama shine hamad bin usama daga ismail ibnu abi khalid daga qais ibnu abi hazim daga abi huraira ta Allah ya kara masa yadda ya ce yayin da na zo kadimtu anan yana nufin arattul qudum kenan na yi nufin zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekarar khaibar kenan shekara ta hudu ai ta bakwai sanata sabi'in sai na faɗa a hanya ina jajantawa kaina ya wannan dare ya lailatan ya wannan dare ya tsawon wannan dare da wahalar da ke ciki min tuliha wa ana'iha a tul tsawo ana تعب قجية على أنها من دارة الكفر نجتي معنى دقا جدا كافرتي wannan rainawa ta kubuta yana so ya ce Allah ya kubutar da ransa daga gidan kafirci addara din kar ku ga an sa ta ana nufin daru ne eh larabawa suna sukan cewa darata suna nufin addaru kamar yadda imar qaisi yake faɗa a wani wuri cikin waƙoƙinsa wala siyama yawmun bidarati juljuli wala siyama yawmun bidarati juljuli kaga sai ce darati amma yana nufin bidari juljuli yace wani gulam wani yaro nawa ya guje mun masu riwaya suka ce ba a tuno waye sunan shi ba in an ce abaka gulamun mana wani yaro ya gudu abak abik wanda ya guje wa mai gidansa ya ce yayin da na zo na yi wa manzan Allah mu baya a sallallahu alaihi wasallam akan musulunci ya ce fabaina ana indahu istala al-gulam ina wajen annabi kawai sai ga wannan yaro nawa da ya bata bawa kenan sai gashi ya bullo sai manzo Allah ya ce da ni ya kai Aba Huraira haza gulamuka ga yaronka nan da kake nema yace da na ganshi kawai sai na ce ya manzo Allah ina shaida maka na yanta shi saboda Allah kawai ya zama da a matsayin bawa da a bawa yake to yanzu na mai da shi ya zama cikakken da yayi aiki ne na Allah kenan باب قصة وفد طي طيء دكما حديث عدي بن حاتم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وأربت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذن حديث موسى بن إسماعيل المن المنقري دقى أبو أوانا الوضاح اليشكري دقى عبد الملك ابن عمير دقى عمرو بن حريث دقى عدي بن حاتم الطائي كان ابن عبد الله الطائي yace mun zo gurin sayyidina Umar ibn Khattab a lokacin halifancinsa shine ataina Umar ma'ana wannan zuwan da suka yi lokacin yana halifa ne a cikin wata jama'a fi wafdin daga kabilar Tayyib yace da muka zo cikin jama'a sai muka ga Umar yana kiran mutum ɗaya ɗaya ɗaya fa ja'ala yad'u rajulan rajulan daga kabilar Tayyib wa yusammihim kuma yana faɗin sunansu wane sai ka ji kawai umar ya kira shi da sunansa shi abin ya bani mamaki kwarai da gaske a wata riwaya ta imamu ahmad cewa a ce umar fi unasin min qaumi faja'ala ya aridu anni fastaqbaltu idan yazo yana kiran mutane in nazo ta gaban sa wai ni ma dan ya kira ni sai dan kauce sai ya kira wani to shine ne yake ba mu labari ga umar ya zo yana kiran mutane cikin jama'a ta ɗaya bayan ɗaya ya ce na kasa haƙuri sai na ce da shi kai sai na umar a mata arifo ni kai baka gane ni ba ne wai saboda yana ganin his popular sanannen mutum ne ya umar ya zo yana kiran wasu baƙi da aka zo da su ga shi shi sananne sai ce a baka gane ni ba ne ya amiran muminina ya kai shugaban muminai amma ka je wani gurin babban mutum kana ganin akwai sanayya tsakaninka da shi sai ka ga yana ta magana da wasu kai ka ga ya ajiye ka a gefe dole ka ji ba daɗi to shine adi ya kasa hakuri ya ce baka gane ni bane eh kaga ɗabi'a ce ta dan adam ai dole mutum dai in an gan shi a wani wuri a nuna an san shi yawwa zai dan ji dan sanyi sanyi da dan daɗi daɗi musamman in babban mutum ne ya ce baka gane ni bane umar ya ce na san ka mana a arifuka bala lallai na san ka kwarai ko da gaske sai ya ce ai kana da matsayi ne kai babba ya ce karka manta fa kai lokacin da ka musulunta lokacin suna kafirai ka musulunta sun kafirta ma'ana ka fara karɓar musulunci sannan su kuma suna kafirai wa akbalta iz adbaru ka fuskanto zuwa ga Allah a lokacin da su kuma sun juya wa Allah baya wa wafaita ka cika alkawari na musuluncinka da sadaka da kace za ka yi rinka yi har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina da labari a lokacin da kuma a cikin mutanenka akwai wanda izgadaru sun yi yaudara wa arafta iz ankaru kai kuma ka san gaskiya a lokacin da su kuma suke inkarin ita gaskiya sai aji ya ce a to fala ubali idan in dai haka ne ashe ai ka gama da ni ka san ni gaba ɗaya kawai ba matsala ka ci gaba da kiran su kawai wato a cikin a cikin ilimin hadisi akwai abubuwa da yawa za a ta koya maka hali na ɗabi'an mutane ga abin da ake so a kai ka gare shi amma a hanya sai ka tsinci abubuwa to shi yasa wani lokacin Allah ƙara mana ilimi da fahimta idan wani ya yi wani abun dole ka yi mai uzuri ko ba ka bane ba yawwa kaga yanzu mutanen madina an je yaƙi annabi ya ta ɗauka abin ganima yana ta ba wa mutane ba 'yan madina ba yana ta ba su yana ta ba su yana ta ba su su ma irin wannan abin suka yi suka ce hawa ya rasu Allah mu da mu ne mutanen maka suka kore ka muka karɓi baƙuncinka muka baka masauki muka maka kaza muka maka kaza muka maka kaza kuma yanzu a je yaƙi a dawo ka ɗiba kai ta ba wasu na waje mu mutanen madina muna zaune duba a bamu ba haka suka gaya annabi kuma hakan aka yi ɗin me yasa amma yana da siyasa akwai manufa an samu abun nan bai yalwaci mutane ba sai yake gani ya zai ya ɗauka ya ba wa na gindinsa su waɗancan ya basu kuma gashi sababbin musulunta ne wani abu zai iya biyo baya sai ga cewa kai bari ya hana na kusa da shi din ya ba wa wanda suke na nesa hikimar da ya sa ya yi ya ce da su yanzu ku don na ɗauki dukiya abun duniya na je na ba wa wane da wane da wane da wane sun tafi mun fara bu da su yaƙi aka zo sun tafi garurukansu na ba su don gobe su daɗa dawowa in mun kiraye su ko kuma kan ni ɗin ɗungurungum ɗina ba ni gashi mun dawo da ni ba za a kwatanta da annabi ne da dukiya waɗancan an ba su dukiya sun tafi da shi waɗannan kuma me annabin gaba ɗaya ma suka dawo da shi ya ce yanzu wannan bai isa kuɗin ji sanyi sanyi ba wallahi yana gaya musu wanda suka ce ka ai kwarai ku da gaske ai mun ji daɗi ai kaza sai suka manta da wancan challenging ɗin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma nan abin da za mu gane kenan zai iya yiwa wata rana wani ya zarge ka akan wani abu in ba ka yi masa bayani ba to zai yi ta tafiya akan wannan zargin ya ce ba ka da kirki halinka ya canja yanzu mugu ne kai ba ka da taimako ba ka da kaza kaza da sauransu amma in ka yi mai sharhi ka masa bayani to sai ya gamsu wannan hali ne ɗabi'a ce ta mutane sannan kuma ɗan adam Allah ya gina shi yana son abu malam kowa da ka sani Allah ya yi shi a ɗabi'ance na son abu in an ce son abu wani abun da zai amfane shi haka Allah ya yi mu ba aibu ba ne don ina sha'awar na yi sha'awar yadi don in ɗinka an saba aibu ba ne na yi sha'awar wani abinci na yi sha'awar abin hawa na yi sha'awar gida na yi sha'awar riga na yi sha'awar mana a matsayinka na ɗan adam sai ka je kana sha'awar wani abu a baka wani abu wannan ba aibu ba ne ina fatan kana fahimta to sannan kenan kai kuma mutumin da Allah ya hore maka to ya kamata ka amsa wa mutane wannan bukatar tasu lokaci lokaci ka zama kana da welfare dan taimakawa ne ko ya yi taimako yake a dan agazawa ne a dan tallafawa ne a dan kaza kafirai ne suka zo su za su yi rashin mutunci wa sahabbai a lokacin annabi suna zuwa suka sayi na abubakar a cikinsu abubakar kawai sai suka ce mu juya kawai shi me ya faru ai ba za mu iya yin wani abu na rashin kyautawa wannan mutumin yana cikinsu ba albarkacin abubakar ɗin nan ba za mu iya yi ba me yasa to shi mutum ne mawadaci suka ce tun ba musulunci ba mutum ne mai taimako mun sai yana ba da taimako yana tallafa mana ya yi wa wani kaza ya yi wa wani kaza wannan abun a karan kalla ba wai imanin abubakar ya sa suka iyale shi ba a kyautayin da mutuncin da yake yi sai suka iyale shi barayi sun shigo unguwa suna fashi da makami suna bin gida gida sai suka zo gidan wani suka ce bara mu shiga nan gidan ba dan wannan mutumin yana raba mutane taimako wallahi suka tsallake kuma yana ji yana kallon su ya gama kimtsawa shi kam yau zai sha kashi sai suka tsallake wallahi gidansa amma fa ba shi ya gaya musu cewa ina yi ba a'a aikin Allah ne da yake Allah ya taimake shi to kuma ku bari gaya muku wani sirri duk wanda ya taimaki wani to Allah yana taimakonsa tun anan duniya yana fara saka mai kafin lahira duk wanda ka yi wa tallafi da agaji wallahi wallahi malam sai ka samu tallafin wannan agaji dan wani ne ka taimake shi ko to insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka kuma zai taimaki naka dan kuma duk wanda ya sharri wa wani ya kulla wani makirci ma wani to ku bashi lokaci wallahi malam Allah yana buga mutane darasi malam aikace da yawa yawan wani tsayar da wani yake cikin billahi azimu sharri ne da ya shuka yake girma amma ba za ku gane ba ne in kaga Allah jefa mutum wani yanayi to Allah ya sawaye inda zaka koma a baya zaka tuno ya samu wata dama tsayar da ya yanka ba a cewa komai ko ya yi wa wani sharri yana murna yana ganin shine mai karfi yana da fawa a wannan akan kowane bangare kuwa shi kuma Allah ya zo ya jarbe shi ma to shi yasa da zarar ka dauki wani abu ka dauka ka bayar to ka ɗauka kawai Allah zai biya ka kafin ka bar duniya kuma in bai biya ka kafin ka bar duniya ba to 'ya'yanka sai sun ci moriyar wannan mun san mutanen da a kasuwa da manya-manyan masu kuɗi ne suna da hali Allah ya jarabe su da kariyar arziki amma da suna da yara sun gina yara a kasuwa sun ba su kaya sun yi musu kaza ba su yi musu baƙin ciki ba yanzu yaransu su suke kula da su yaranka da zai zo yana maka dako sai yanzu ya wayi gari shi ne zai rinka baka kaya kana ɗan bin abin da za ka yi cefane a gidanka to yaya da in kai masa ita kai masa mugunta ko waiwai ka ba zai ba to kuma wannan alherin ba zai kare ba har ka mutu wallahi har ka mutu sai an zo gidanka ana kwankwasa kofa ana sallama ana maka alheri kana kabari ana yi wa iyalinka alheri shi yasa kar mu yadda shedan ya sa mana a ranmu cewa mu yi bakin cikin taimakon wani kurum ka ta taimako kawai wannan ya zo ka taimaka mai wannan ka yi mai hanya kuma an ce taimako ba sai ka ba kuɗi ba akwai wannan hanya ce za ka yi wani aure ne kawai za ka nema masa aure rigarka alfarmarka yake nema ka je ka tsaya masa ka ce a bashi aure har ka mutu har ya mutu ba zai manta da kai ba ya san kai ka nema masa yayin ka ce ba zan je ba fa to kaga ba kuɗi ka bashi ba to akwai abubuwa da yawa alfarma wani za ga bai da kuɗi amma yana da alfarma ya san wani ya san wani to yi amfani da ita ka samu alheri ka taimaka mutane Allah samu na ganewa ya ce to duk waɗannan na san da abin da ka yi ji yake ce da shi ba komai to fala ubali idan ni ban damu ba tunda idza kunta idza kunta arabta qadri fala ubali tunda ka san matsayina to ban damu ba ya ce eh haka ne babu hajjatul wada wannan anan za mu tashi insha Allah shi wannan wani babi ne da yake magana akan aikin hajji shi kuma kun san yana da tsawo lokacin mu kuma ya ya abin nan ya kure insha Allah so muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa alheri ya jagorance mu marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya akwai marasa lafiya muna da yan uwa ba su da lafiya ai musu addu'a Allah ya warkar da su ɗalibanmu Allah ya sa musu albarka yan kasuwanmu Allah ya musu albarka iyayenmu Allah ubangiji ya sa gama lafiya dattawanmu Allah ya rufa musu asiri dukanmu Allah ya rufa mana asiri ya biya mana bukatunmu da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh